إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من ياله الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم masu albarka barkanmu da sake saduwa a wannan jiran giya ta darussa daga littafin أصول الدعوة السلفية ولفر دكتور عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمة الله عليه wannan shine darasi na biyar kenan ba na shida ba kamar yadda na yi kuskuren faɗi a ƙarshen darasi na hudu wannan shine darasi na biyar a cikin wannan jeren giya mai albarka wannan littafi asalin shi muhadara ce da wannan malami ya gabatar Allah ya saka mashi alkhairi a inda ya tattauna akan mas'aloli da suke muhimmai kwarai akan tafarki na da'awa ta salafiya ma'ana kira zuwa ga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da tabi'ai radiyallahu anhum ajma'in muna tattaunawa akan gabar da yayi magana akan wato asali na bakwai cikin wannan jiran giya shine al-ibti'ad an al-hizbiyati wal jama'at al-islamiyya ya daga cikin tafarkin da'awar salafiya shine mu ahlus sunna masu bin manhajin magabata muna gujewa shiga ƙungiyoyi da ainihin wato jam'iyyu na addini. Muna cikin tattauna wannan matsala za mu tashi a inda yake bayani akan cewa asalin sunan da Allah subhanahu ta'ala ya naɗa wa musulmai shine musulmai da kuma muminai kuma wannan shine sunan da aka san shi da aka san musulmai da shi a farkon al'amari daga baya wasu ƙungiyoyi na bid'a suka fito wannan shi ya tursa sama ahlus sunna tun daga kan tabi'ai da na bayansu suka sanya wa kansu wasu laƙubba don su bambance su da sauran laƙubban nan sun ɗauko su ne daga cikin wasu nusus irin aljama'a alfirkatun najiya a tsaifatul mansura da makamantansu sannan ya ɗauko daga babban malami bakar abdullahi abu zaid rahmatullahi alaihi cewa waɗannan a intisabat irin faɗan cewa ahalul hadith ko ahalul athar ko ahalus sunna wal jama'a suna da madogara a cikin shari'a da kuma dalilan da suka kawo su sannan sai ya ci gaba da cewa fa najidu anna al bid'ata lamma zaharat tamayyaza ahalul haqq bis sunna fa qalu nahnu ahalus sunna sannan zamu ga cewa lokacin da bid'o'i suka bayyana sai ahalus sunna sai masu tafarkin gaskiya sai suka rarrabe suka bambance kansu daga wannan tafarki sai suna cewa mu ahlus sunna ne walamma hukimar ra'ayu yayin da aka maida magana da molanka magana da aganina magana da ra'ayi ta zama addini wasu mutane suna hukuntar da ra'ayoyinsu tunaninsu da ijtihadinsu da mahangarsu suna aiki da ita kamar nassoshi tamayyazu tamayyazu bil hadisi wal asari sai ahlus sunna suka ce to mu kuma sunan mu masu aiki da hadisi masu aiki da tafarkin magabata fa qalu nahnu ahlul hadisi wal asar daga na ake ce musu ahlul hadith ko ahlul asar wa min dhalika anna hadhihi al alqaba daga cikin ababan da Bakar Abdullahi Abu Zaid ya faɗa a cikin hukumul intima ila al jama'ati wa ila al-firaqi wal ahzabi wal jama'at al-islamiyya shine bakar ya ci gaba da cewa rahmatullahi alayhi yace wa min dhalika anna hadhihi al-alqaba lam takun da'iyatan lahum lit-ta'assub li shakhsin duna rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama daga cikin dalilan kuma da suke bayyana wannan mas'ala shine waɗannan laƙubba da aka sanya wa masu tafarkin gaskiya ba sa jan su zuwa ga ta'assubanci da wani mutum koma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dukkanin laquban suna tikewa ne ga tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba tafarkin wani mutum ba ba kamar na sauran kungiyoyi ba da za a dinga danganta su zuwa ga wasu mutane kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko wasu aqidu ko wasu tunanoyi wa minha anna hadhihi alqaba la tufdi ila albid'a daga kuma cikin musawwagat na amfani da laquba irin waɗannan shine laquba irin waɗannan ba sa ba sa jan mutum zuwa ga bid'a wala ila ma'asiya kuma ba sa jan mai amfani da su zuwa ga saban Allah wala ila asabiyatin li shakhsin ba sa ja zuwa ga kalewa wani mutum da kabilanci da shi wala ila asabiyatin li ta'ifa ba sa jan mutun zuwa ga kale wata kungiya da ta'assubanci da ita wa minha anna aqd al wala'i wal bara'i wal muwalati wal mu'adati ladayhim inma huwa ala al islami la ghayr daga cikin kuma dalilan shine ahlus sunna ahlul hadisi ahlul asari a taifatul mansura ahlus sunna wal jama'a masu amfani da wannan laƙuban ba sa ƙulla soyayyarsu da ƙiyayyarsu da ainihin zumuncinsu ko gabarsu da wani sai dai akan musulunci kawai saɓanin sauran 'yan ƙungiyoyi suna ƙiyayya da soyayya da gwargwadon ƙungiyoyinsu wa idza ulima hadha faqad taqarrara fi ma ulima min al-islam bid-darurati annahu la dina illa al-jama'a yace to idan muka gane wannan sai mu gane cewa ya tabbata da abin da yake sananne sani na larura a cikin addini cewa babu wani addini illa bi jama'atin sai da tarayyar al'umma su haɗu wuri guda wala jama'ata illa bi imamin al'umma musulmi kuma ba sa samun haɗin kai su tafi a tsari guda sai in suna da shugaba wala imama illa bi sam'in wa ta'atin ba a samun shugaba ya zama yana da tasiri face al'umma sun kasance suna jin maganarsa kuma suna yi mishi da'a كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند عمر بن الخطاب الله يقرا masa yadda yake cewa kama yadda yake cikin sunan ta al-Imam ad-Darimi a cikin mujalladin ta na farko ya sayyidina Umar yace la islama illa bi jama'a wala jama'a illa bi imara wala imara illa bi ta'a yace babu musulunci sai akwai tarayyar jama'a da suke da biyayya ga shugabanninsu ba a samun tarin jama'a ba a samun haɗuwar kan al'umma sai ƙarƙashin shugabanci ice shugabanci kuma baya yiwa sai ya zama mabiya suna yin ɗa'a ga shugabannin malam ya ci gaba da cewa ya ƙulu shekul allama bakar abdullahi bakar abu zaidin fi kitabihil anifin zikir malam bakar abu zaid allah ya ƙara masa rahama yana faɗi a littafin sadaka aka ambata a baya wato hukumar lintimai ilal firaki والجماعات والأحزاب والجماعات الإسلامية بكر يتي هذا هو المفهوم الشرعي لجماعة المسلمين سامن هدور كان الأمة سامن شوغبانشي سامن تاعة شوغباني yace shine abin da ake nufi da al'ummar musulmai muta'akhawna ala minhajin nubuwa alkitabi was sunna su zama masu ƴan uwantaka da soyayyar juna a bisa tafarki na annabta shine tafarkin bin alqur'ani da sunna yantazimuhum imamun ya zama wanda ke jagorancin su wani shugaba ne kwaya daya bu shaukatin wa mana'a wanda yake da karfin iko da karfin fada aji wa hadhihi hiya rawabitul amma bainal muslimina liwahdatihim wa tamasuki jama'ati wannan da kaji an fada sune igiyoyi ga magari wanda suke kulle al'umman musulmai su mai da su tsintsiya maɗaurinki ɗaya su mai da su jama'a guda ɗaya wa bi ƙadar tafriɗi ya hasulu likhtilafi wa littira da gwargwadon yadda musulmai suka yi sakaci da wannan ƙa'idar ta zama a cikin al'umma ɗaya kar su kafa ƙungiyoyi da za su rarraba kan al'umma ta zama ƙarƙashin shugabancin mutum ɗaya su zama suna ɗa'a ga mutum guda a matsayin shugaba na al'umma to da gwargwadon yadda musulmi suka yi wannan za su samu nasara da gwargwadon abin da suka gaza ko suka yi sakaci ko suka yi sawarwari da shi da gwargwadon samuwar saɓani da rigingimu a cikinsu fa'idan khazala fardun minal musulmina a win khazalat firkatun anhum fahadan shiƙaƙun alal musulmina aka samu wani mutum ƙwaya ɗaya ya taɓe ya fita daga cikin al'umma ko aka samu wata ƙungiya ta wasu al'umma cikin musulmai suka taɓe suka ja baya suka fita daga cikin al'umma yace to wannan shine tsaga shine crack shine rabuwa da ke faruwa a cikin al'umma musulmai wa tafriqul li jama'atihi kuma wannan shine mafarin raba al'umma musulmai wa huwa fi tabi'atihi fi tabi'atil hal inkhizalun an kulli al-islami ala minhajin nubuwa kuma yin hakan kamar fita ne daga musulunci gabaki daya irin musuluncin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar malam ya ci gaba da cewa وهذه الجمعيات الإسلامية التي قامت على الأسس البعيدة عن الكتاب والسنة kaga dai waɗannan ƙungiyoyi da suke danganta kansu ga musulunci waɗanda suka tsayu akan wasu ƙa'idoji ƙa'idojin manesanta ne daga tsarin alƙur'ani da sunna hiya fil haqiqati shiqaqun anil muslimina a haƙiƙanin gaskiya waɗannan ƙungiyoyi suna masu ficewa ne daga cikin wato ziryan ɗin musulmai da kuma abin nan wato al'umma musulmai wa sharruha wa bararuha sharri da barnan waɗannan ƙungiyoyi da irin matsalar da waɗannan ƙungiyoyi ke haifawa da addinin musulunci a azamu min khairiha wannan sharrin ya fi girma fiye da alkhairin da ake ganin za su iya kawowa fa hiya lamma ikhtarat tariqan la yantami ila alkitabi was sunna yayin da waɗannan ƙungiyoyi suka zaɓi wani tafarki wanda tafarkin bai gudana akan alqur'ani da sunna ba wala yanhalu min salafi hadhihi al-umma baya kwarfo wato maganganun sa baya tsatsa tsotsowa daga tafarkin magabata wannan al'umma dakhala alaiha an-naqsu min hadha al-babi zaka ga tawaya ya shigi wato waɗannan ƙungiyoyi ta wannan fuska fal hadara al hadara min hadhihi al jama'at al mashbuha yace ina jan kunnanka a hirdinka ya kai musulmi ka guje wa waɗannan ƙungiyoyi waɗanda suke masu shubuhoyi a cikin su masu matsala fala takunu ayyuha shabab dhiyata amsalha ya ku matasa musulmai kar ku bari ku kasance victims dahiya wato waɗanda al'amarin zai zama su ya shafa kai tsaye kar ku zama victims na irin waɗannan ƙungiyoyi fa wallahi ma hallat fi baladin ƙungiya irin ta ikhwanul muslimun ƙungiya irin ta hizbut tahrir ƙungiya irin ta at-tabliq da ire-iren su yace na rantsi da Allah ba sa taba shiga wata ƙasa wa nafasat fihi sumumaha ba sa taɓa zuwa wata ƙasa su fesa gubarsu illa sadafi hatta farruku wal ikhtilaf sai ya zama rabuwar kai da sabani ya cika wannan ƙasar duk ƙasar da aka bari waɗannan ƙungiyoyi suka yi ƙarfi suka samu gindin zama to za a samu rigingimu da fitintunu da rabuwar kai za su zama su suke da ainihin wato siyada su ne ake a abin da ake yayi a ƙasa wa barazatu shahna walbagda kuma sai an samu gaba da kiyayya sun bayyana baina abna'ihi zagankanin al'umma wannan ƙasa wa idza aratta dalilan ala zalika mala yace in kana so kaga dalili akan cewa waɗannan kungiyoyi matakar sun shigo ƙasar musulmi sai an samu rigingimu yace faqarin baina halina al-yawma an kunna ala manhaji ash-shaykhi yawma an kunna ala manhaji ash-shaykhi al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu wa baina halin al'ad yace kokari ka kwatanta kai comparing tsakanin halin da muke ciki a zamanin da ake karkashin shugabanci da jagoranci akan manhaji na al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab yana isharar zuwa kasar ta Saudiya kenan da kuma halin da kasar Saudiya take a yau a 'yan shekarun nan na kurkusa yace ka tsaya ka gwada kai comparing tsakanin waɗannan zamunna guda biyu falaqad farraqat hadhihi aljama'atu bayna alulama'i washabab waɗannan kungiyoyi waɗannan tafarki na san zuciya sun raba tsakanin malamai da matasa matasa babu abin da suke illa zagin malamai da aibata su da ce musu matsorata ne suna tsoron a kashe su ba sa faɗan gaskiya sun suna tufka da warwara kullum matasa an ka lura aikin su kenan zargin malamai da neman kurakuran malamai Allah ya shi kyauta yace wa ja'alat bainahum barzakha an raba tsakanin malamai da dalibai da matasa an saka wata katanga tsakankanin su wa kunna fi ma qablu nasiqu bi ulama'ina thiqatan kabiratan yace alhalin kuma a da can mun kasance mun amince da malaman mu amincewa mai girma walillahi alhamdu wal minna godiya tabbata ga Allah kuma falala ta Allah ce wa na'khudhu anhu a da mun kasance muna karɓin magana muna koyon ilimi muna karban shawara daga malamanmu wa kana al-atharu fi hadhihi al-hala mutamayyizan an al-athari fi al-halati allati ashartu ilaiha qabla qarib sai zam yanayin kuma ya bambanta da wancan yanayin da na ambata nan kusa na sabon zamanin nan fa fi hadhihi al-hala kunna ala khairin wa ala hudan a wannan tafarki na da na yadda da malamai da sauraron su da ganin girman su da karban shawarar su da karban ilimi a hannunsu a lokacin muna cikin alkhairi mai yawa da shari'a mai yawa wa amma al'ana amma a yanzu da muka waye gari muka rena malamai fa nahnu fi thawratin wa fi ittirabin wa nahwu zalika kullum muna cikin tawaye muna cikin rigingimu da abubuwa irin waɗannan na rashin zaman lafiya na rashin kirki na rashin arziki wa hadhihi aljama'atu aidan afsadat aqaidi aqaida ba'd shababina waɗannan ƙungiyoyi kuma sun bata ma mafi yawan matasa aqidu walawwasatil manhaja indahum sun rikirkita musu tafarki wa aqna'atuhum fi an yaj an yaj'alul wala'a wal bara'a laha faqat sun gamsar da matasan akan matasan su sanya kaunarsu da gabarsu ta zama kawai tana da alaka da wannan kungiya wanda yake cikin kungiyar suna kaunar shi wanda bai cikin kungiyar kawai ba sa kaunar shi abubuwa na aqida da dama an canza musu tunani game da su kuma min shakkin anna ba'da hadhihi aljama'ati sawfa tastaghillu atba'aha almugharrar bihim lilqiyam bi thawra yace ba na shakka cewa wata rana ire-iren waɗannan kungiyoyi za su yi amfani da mabiyansu waɗanda suka rudu da su su amfani da su wajen tada kafa kayar baya ta tada zaune tsaye da yin tawaye auli dukhuli fi fitnatin ko amfani da su a shiga cikin wata fitina fala takun hadisatul harami an nazarika ayyuha shab bi ba'ida yace abin da ya faru a haramin makka ba da juma wannan ba yace karka nesanta shi yana ishara zuwa ga wata hadisa da ta faru a haramin makka da wasu suka zo suka kokarin tada kayar baya a wajen dafa Allahu anil muslimina kulla makruhin yace Allah muke roko ya kare musulmi daga duk wani abin ki wa hamana min kulli baliya ya Allah ka tsare mu daga duk wani jarabawa mummuna ina fata mun gane wannan to malam sai ya tsallaka yanzu ya gama magana akan al-aslu sabi sai ya tsallaka zuwa ga al-aslu as-sami tushe na takwas daga cikin waɗannan tuwasa guda goma waɗanda ake gina da'awa ta kira zuwa ga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tafarkin sahabbai da tabi'ai ake gina wannan da'awa akan waɗannan tuwasa as-samin tushe na takwas iltizamuna bima dalla alaihi alkitabu was sunna wa ajma alaihi salaful umma fi mu'amalati a'immatina wa hukkamina mu ahlus sunna wal jama'a mu salafiyya mu masu bin tafarkin magabata muna lazimtar abinda dalili na alkur'ani da sunna ya faɗa abinda ya tabbata a cikin alkur'ani da sunna da ijma'in malaman farko ta fuskar mu'amala da shugabanni ta fuskar mu'amala da masu mulki to muna lazimtan abubuwan da suka tabbata a cikin nasoshi wa nahnu nasma'u wa nuti'u liwulati amrina fi ghairi ma'asiya ya fara da summary din asalin ka'idar ita ce mu musulmi ahlus sunna wal jamaa mu masu bin tafikin salafiya muna ji wato muna sauraron maganar shugabanni kuma muna musu da'a akan umarnin da suka bayar matakar umarnin nan babu saban Allah a cikin sa kamar da muka ambata a baya wannan malami Dr. Abdulsalam bin Barjas yana da littattafai guda uku musamman akan wannan mas'ala ta mu'amala da shugabanni akwai littafi mai suna mu'amalatul hukami في ضوء الكتاب والسنة فكما عقيدة أهل الإسلام فيما يجب للإمام وكما الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتهذير من مفارقتهم وانا لتفيدك أنبغاسو تيدي وانسو كما أنبغاسو أتكمة مجموعة لمكي إشارة إزوى غريتا أبايا ولا نرى الخروج على الحاكم المسلم مهما مهما كثرت معاصيه ba ma ganin halaccin yin tawaye da ta da ƙayar baya da yin fito na fito da wani shugaba musulmi komai girman laifuffuka da yawan laifuffukan da ake tuhumansa ko aka kama shi yana yi wala nadkhulu fi shay'in min umuri dunyahum ba ma yin ma shugabanni katsalandan a cikin al'amarin duniyarsu mu dinga sa baki akan policy akan decisions akan hukunce-hukunce akan ka'idoji akan ra'ayoyin 'yan siyasa mai ta sa baki mu ce ba mu yadda ba ga mu'alus suna wal jama'a masu bin tafarkin salafiya ba ma yin wannan wannan sahuhum hasaba tariqati shar'iyya bi sidqin wa ikhlas amma muna musu nasiha wato mukan yi masarakuna da shugabanni wa'azi a bisa hanyar da shari'a ta tanada shari'a ta tanada hanyar a samu shugaba a mai nasiha a gaya mai gaskiya ido da ido a kai kai da shi a ɗaka kai da shi a keɓance wa ƙaunin nasiha ta sirran lasiya ma fi zamanin fitan da yin nasiha a sirrance musamman a zamanin da zamani ne na fitina wani da Allah subhanahu wa ta'ala lahum bisalah sannan daga cikin tafarkin mu ahlus sunna muna yi ma shugabanni addu'a da cewa Allah Ubangiji ya ba su nagarta Allah ya gyara mana shugabanninmu Allah ya sa su akan tafarki madaidaici wal falah muna roƙon Allah ya sa su tsira fi sirrina wa alaniyatina muna musu wannan addu'a a fili muna addu'a cikin mutane muna musu wannan addu'a a boye idan muna addu'a mu kadai a boye li anna salahahum domin gyaruwan shugabanni salahul lil ibadi wal bilad yana gyara kasashe da al'umma hakanan kuma bil aksi bacin shugabanni yana bata kasashe da al'umma to haka idan muka tsine musu suka lalace lalacewa za ta shafe mu idan muka musu addu'a kirki suka gyaru gyaruwar za ta shafe mu don haka abinda musulunci ya kwadatar da mu shine mai musu addu'a ta kwarai malam yace wa nakrahu dukhula alaihim illa linasihin aw mutadhallimin sannan muna kyamar shiga gun sarakuna muna kyamar zuwa mu zama ƴan fada masu zuwa gun sarakuna sai in da dalili dalili shine linasihin dan yi musu nasiha aw mutadhallimin ko za mu kai ƙaran wani cin mutunci ko zalunci da aka yi mana amma mu zama malaman fada to ba ma yin wannan shi sa har da tattafai malamai suka yi kamar limamu ash-shaukani al-imamu sakhawi na littafi akan wato hani game da ad-dukhul al-wulat al-hukam ko al-salatin tunda can malaman farko sun kasance suna da wannan gujewa guje ma shiga gurin sarki da zama malamin fada dindindin amma wannan bai hana an gayyace su su je bai hana in sun samu hali su nemi suna so su ga shugabanni dan su yi musu nasiha bai hana kuma idan sun je su faɗa musu gaskiya ido da ido ba sa zuwa su faɗi wannan maganganu a bayan idansu wannan shine tafarkin malaman farko game da wannan matsala wannan ran jihada ma'ahu kuma muna ganin cewa jihadi tare da su za a yi duk da takadarancin su ko rashin kirkin su idan suka kirayi mutane zuwa ga jihadi za mu fito kuma za mu sanarwa al'umma su fito a yi mashuwa gabanin da'a wa nunkiru alaman sabbahum aw shahara bihi daga cikin aqidan mu muna yin inkai muna yin Allah wadarai da aikin wanda yake zagin shugabanni aw shahara bihi ko wanda yake yayata kurakurai da laifukan su bima fi zalika min isaratir ra'aya alaihi kuma irin wannan aiki kokarin tunzira talakawa ne dan su fito su yi bore kad yu'addi ila ahadi amrayni wanda tunzira talakawa against shugabanni yana iya jawo ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu al-khuruj alaihim al-khuruj alaihim ko dai ya jawo ai musu fito na fito aw ma'asiyati al-awamiri ash-shar'iyya ko kuma idan sun yi umarni ba za abu ba an raina su ba a jin maganar su wa huna malam yace anan an qul kalaman li a'immati da'wa rahmatullahi ta'ala alaihim fi durar saniyya zan kwararo wasu maganganu na limamanmu limaman wato da'awa a ƙasar makka a cikin littafin addu'ar saniya cikin juz'in shi na bakwai daga shafi na ɗari da saba'in da bakwai zuwa da takwas ya ce ya ƙuri shehu al'allamatu abdullatif ibn abdurrahman ibn hassan ibn muhammad ibn abdulwahab wani babban malami jikan muhammad ɗan abdulwahab mai suna a shehu al'allama abdullatif ɗan abdurrahman ɗan hassan hassan kuma shine asalin ɗaɗin ga malam Muhammad dan Abdul Wahhab rahmatullahi alaihim ajma'in wannan malami yace wajazahum wajazahum Allah ta'ala anil islami was sunnati khairal jaza Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu alkhairi ya gafarta musu ya musu sakamako na alkhairi akan irin hidima da suka yi wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi risalatin lahu wajjaha ila ahli ikhwanihi wannan magana da malamin nan yake yi ya yi ta ne a wata wasiƙa ko wani ɗan ƙaramin littafi wanda ya rubuta ya aika wani daga cikin ‘yan uwansa allazina lam tattadih lahumul mawaqifu as-sahiha wanda matsayi na mai inganci bai bayyana gare su ba fi zamanin fitna sanda aka yi zamanin wata fitina ita ce fitnati abna'i faisal fitinar ƴaƴan faisal rahmatullahi ta'ala alaihi wa alaihi Allah ubangiji ya gafarta musu gaba kidansu akwai sarkin maka mai suna faisal ibn turki alu sa'ud wanda ya rasu shekara ta 1865 sarki ne daga cikin sarakunan daular sa'ud ta farko a lokacin kafin ya rasu yana da 'ya'yaye guda hudu akwai abdullah akwai Muhammad akwai Sa'ud akwai kuma Abdurrahman wannan babban dan nashi Abdullahi shi yake shirin baiwa mulki a bayansa sai ɗaya daga cikin ƴaƴan wanda shine na uku mai suna Sa'ud sai ya nuna ba zai yadda ba ya nuna hassada da ainihin gaba da kiyayya da aka bayan mutuwan babansu duk da an bashi gwamna a wani waje amma bai gamsu ba bayan mutuwan babansu aka naɗa yayen shi a matsayin shugaba ya tada ƙayar baya aka yi ta rigingimu wajen shekara ashirin da biyar aka yi ana wannan rigima a tarihin ƙasar saudi arabia shekara wajen ashirin da biyar aka yi ana yi rigiman nan aka karkashe mutane aka yi fitintunu wasu suka gudu wasu aka kashe su ingila ta shiga cikin rigiman ta goyi bayan wani ɓangare daular usmaniya ta turkiya ita ma ta shiga cikin rigiman rigiman ta goyi bayan wani ɓangare aka yi ta yin waɗannan rigingimu to shi yake ishara da fitnatu abna'i faisal ina fata mun gane wannan daga baya dai su alu sa'ud din su ne suka zo suka samu nasara da goyon bayan ingila suka kafa bayan an ci nasara akan su aka kafa daula ta saudiya ta biyu aka sake karya ta aka kai kafa ta uku wadda ita ce yanzu take ci kuma har yanzu alu sa'ud din su ne dai suke ci gaba da ainihin wato mulki a ƙasar saudiya to wannan rigima ce ke ishara zuwa gare ta yace qala malam abdullatif da ya rubuta wannan sako sai yake fada a cikin shi yake cewa summa huna mas'alatun ukhra wa dahiyatun kubra da hadi hashaitanu kaseeran minan nas yace a wannan bigire akwai mas'ala mai girma akwai ta sarkakiya babba wanda shedan ya sarkaka wa mutane ita da dama da dukkan mutane su samu makuwa da dimuwa akai fasaru yas'auna fi ma yufarriqu jama'atul mustama'atul muslimina sai aka samu aka wayi gari waɗannan mutane suna ta kokari su riski abinda zai raba al'umman musulmai zai farraka su wa yujibu al-ikhtilaf fi din wanda zai wajabta sabani addini wa ma zammahu al-kitabul mubin suka koma suna yin abinda alqur'ani ya zarga wa yufdi lil ikhlad ila al-ard wanda kuma zai ja ainihin wato a samu al'ikhladu ilal ardi wato dawwama a cikin biye wa duniya wa tarkil jihadi da barin jihadi wa nusrati rabbil alamina da barin taimakon addinin Allah ya ce wa yufdi ila man'iz zakati mutane sun biye wa abin da zai sa a kibayar da zakka wa ta'ajiji naril fitnati wa dalalati mutane sun biye wa abin da zai jawo rura wutar fitina da rikici da rura wuta ta yaduwar barna da bala'o'i fatalattafa shaytanu fi idkhali hadhihi almakida wa nasaba laha hujajan wa muqaddamat yace shedan yayi sadada ya sadada a hankali ya yada wannan fitina ya yada wannan makarkashiya kuma ya tanadan mata hujjoji da bayanai ya gabatar wa auhamahum anna ta'ata ba'd almutaghallib ba'd almutaghallibina أي من الحكام فيما أمر الله ورسوله من واجبات الإمام وفيما فيه دفع عن الإسلام وهماية لحوزته لا تجب والحالة هذه ولا تشرع ice sai shedan ya riya wasu mutane cewa a yanayin da ake ciki ana ta rigima tsakanin shugabanci wane ya ci gari kaza wane ya mallake bangare kaza kowa yana jayayya da abokin hamayyarsa da dan uwansa shakikinsa amma kuma kowa yana da yankin da yake da ƙarfi a wajen sai shedan ya riya mutane cewa ba za a yi masarkin da ya ci ƙarfin wani ɓangare biyayya ba ko da kana ƙarƙashin ɓangaren da ya ci ɗin wannan shi ne abin shedan ya riya musu cewa wani sarki ko wani yarima ya mallake ƙasa kaza amma ba shi da ƙarfi na wato gabaki ɗaya yana da mutane da suke hamayya da shi akai kuma su ma 'yan sarauta ne to ko za a mushi biyayya a inda yake ɗin nan a bi shi sallah a tafi tare da shi jihadi a ainihin kula da haƙƙinsa na shugabanci ko ba za a yi haka ba sai aka ce wato malam ya ce shedan yariya wasu cewa ba za a yi ma wannan mutumin biyayya ba a irin wannan yanayi kuma biyayyan ma shari'a ba ta yadda da ita ba a wannan yanayi ya ce فملخص المكيدة أن طاعة بعض المتغلبين لا تجب والحالة هذه أي حالة الفتن ولا تشرع سي wato a takaice wannan makircin da shedan ya musu shine riya musu cewa a wannan yanayin mutumin da ya ci galaba a wannan yanayi na fitina ba za a mai da'a ba shari'a ba ta ce a mai da'a ba thumma yaqulu ash-shaykhu li raddi hadhihi al-makida bayan da malam abdul latif ya kawo wannan makirci sai kuma ya bi sawun makircin zai warware shi yace walam yadri haula'il maftununa waɗannan da Allah ya fitine su da wannan mas'ala ba su san cewa anna akthara wulati ahli al-islam min ahli yazid ibn muawiya hasha umar ibn abdul aziz wa man sha Allah min bani umayya قد وقع منهم ما وقع من الجراءة والحوادث العظام mai fadan irin wannan magana bai san cewa sarakunan musulunci da ake cewa sarakuna da halifofi tun daga kan a zamanin Yazid dan Muawiya yace in ka ware Umar dan Abdul Aziz da wasu ɗaiɗaiwa daga cikin Bani Umayya kad waqa'a minhum ma waqa'a min al-jara'ati galibin sarakunan da suke dangantuwa zuwa ga daulolin musulunci musamman banu umayya da banu abbas to an samu irin wannan keta alfarma a tsakankaninsu wal hawadi da da al'izam da manya-manyan matsaloli da rigingimu an ta yin yaƙe-yaƙe tsakanin wa da ƙani tsakanin ƴaƴan baffanu tsakanin masu cancanta akan sarauta an ta yin yaƙe-yaƙe tun daga bayan zamanin wato yazid dan muawiya har zuwa zamanin daular abbasiya yace wal khuruj wal fasad fi dawlati fi wayati al islam an ta samu fito na fito da ta da kayar baya da ta da zaune tsaye da barna da aka yi ta shigo da su a cikin al'amarin shugabancin musulunci kuma azalika amma duk da irin wannan tashin tashina da irin wannan rigingimu da suka dinga faruwa shekaru aru aru fasiratul a'immatil a'lami wasadatul izami ma'ahum ma'rufa mashhura tafarkin da manyan limamai da manyan shugabanni na musulunci suka bi malamai suka bi wajen mu'amalantan waɗannan sarakuna wanda galibin su ƴan fashin mulki ne galibin su ƴan juyin mulki ne galibin su ƴan tada kayar baya ne har suka samu mulkin ba a samu wani shugaba ba a samu wani malami a cikin musulunci wanda ya jayayya da su ko ya rigima da su ba al'amarin malaman musulunci ta fuskar hulɗa da su al'amari ne sananne la yanzi'una yadan min da'ati fi ma amara Allahu bihi wa rasuluhu ba taba zare hannunsu daga su musu da'a ba ba shugabanni ne wanda suke bin tafarkin Allah ba ba shugabanni ne wanda suka hau mulkin ta hanyar ta dace ba shugabanni ne masu kama karya wasun su ma masu kisa ne wasun su masu yin abubuwa waɗanda suke al-izam kamar yadda ya faɗa amma dai malaman musulunci ba su taɓa zare hannunsu daga da'a ko su kirayi mutane zuwa ga yi musu tawaye ba min shara'il islami wajibatid din suna musu da'a kan da ban shafi shari'a musulunci sun sanar da azumi a yi in sun zo sun yi limanci a bisu sallah sun ce jihadi a je duk abin da suka bayyana ana bin su a kai wa wajibati dini duk abin da yake wajibi a cikin addinin musulunci thumma daraba lidhalika amsala sannan sai mala abdul latif ya buga misalai game da haka yace fa qala yace wa adribu laka masalan bil hajjaj lil hajjaj ibn yusuf as-saqafi yace bari buga maka misali da wani sarki shahararre cikin azzalumai waɗanda suka shahara da zalunci ake ba da labarin zaluncinsu shine alhajjaz ibn yusuf al-thaqafi wato gwamnan ƙasar iraki a zamanin sarakunan bani umayya su marwanu da su abdul malik kenan yace wa qad ishtahara amruhu fil ummati bil zulmi wal israfi fi safki dima a wannan wannan gwamna alhajjaz ibn yusuf labarin shi ya shahara a cikin tarihin a abin nan shugabanci a musulunci da tarihin siyasar musulunci labarin shi ya shahara akan mugu ne macuci ne sannan kuma mai israfi mai barna mai wuce makaɗi da rawa fi safkin dima'i wajen zubar da jini yana da saurin zubar da jini wanti haki hurmatin lahi ya shahara wajen keta alfarma Allah kamar yadda ya keta alfarma Allah a ƙasar makka inda ya kashe Abdullahi dan Zubair wa qatala man qatala min sadatil umma sannan hajjaju ya kashe ya kashe mutane da dama daga cikin manyan mutane cikin wannan al'umma ka sa'id ibn jubair kamar sa'id dan jubair yana daga cikin mutanen da hajjaju ya kashe shi hasali ma ana cewa shine na karshen su wa hasar ibn zubair wa qad aza bil haram sharif sannan haka yazo yema abdullahi dan zubair kawanya a garin makka bai abdullahi dan zubair ya je ya makare da ka'aba ya nemi tsari da ita wasabaha alhurmata hajjaju ya halatta wa kanshi alfarmar ka'aba ya shiga cikin makka ya yi kisa ya jefa ya jefa ka'aba da wutan majajjawa ya yi kisa ya yi rashin mutunci iri daban-daban wa qatala ibn zubair hajjaju ya kashe abdullahi dan zubair ma anna ibn zubair qad a'tahu ta'ata wa bai'ahu ammatu am ammatu ahlu makka tare da cewa abdullahi dan zubair fa an riga an yi mai da'a yana da shugabanci yana da shauka ƙasar makka kuma gabaki ɗaya mutanen ƙasar makka wal madinatu wal yaman da madina da yaman dukan su mushi baya wa aktharu suwadil iraq da mafi yawan yankunan iraki da haka hajjaju a lokacin shine dan tawaye domin abdullahi dan zubair yana da mulki yana da yana da shauka yana da mubayar mutane walam yace wal hajjaju na'ibun am marwan a lokacin shi hajjaju gwamna ne na marwanu a ƙasar iraki thumma an waladihi Abdul Malik sannan bayan mutuwar Marwan dan hakan dan shi Abdul Malik dan Marwan da ya zama halifa shine Hajjaju ya ci gaba da zama a matsayin gwamnan sha Iraki malam yace walam ya'had ahadun min al-khulafa'i ila Marwan babu wani daya daga cikin sarakunan musulunci wanda ya ma Marwanu mu'ahada cewa ya bashi a waliyul ahad cewa Marwanu ya zama halifa bayana ko lokaci kaza bashi da wannan ainihin ahadan walam yubayi'hu ahlul halli wal aqd kuma mutane masu fada aji shugabanni stakeholders basu bashi mucaffa ba kuma zalika lam yatawaqqaf ahadun min ahli ilmi fi ta'atihi wal inqiyad lahu fi ma yasugu ta'atu fi min arkan al-islam wajibati tare da haka babu wanda daga cikin malamai masana ilimi wanda ya dakata daga yima marwanu da abdul malik dan marwan da'a da ma hajjaju din akan duk abin da yake ya kamata a yi musu da'a akai tare da cewa waɗannan shekarun Abdulmalik dan Marwan kafin shi abin baban shi Marwan dan Hakam akwai waɗannan shekarun ba yi da cikakken ɗan ƙarfin mulki yana ta ƙoƙarin gwagwarmayar tawaye ne don ya tsaye da mulki a daidai wannan lokacin idan malaman musulunci suka samu kansu ƙarƙashin inda yake mulki suna ci gaba da yi masa da'a ba sa mishi bore ko tawaye wa kana ibn umara ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عمر الله ya kara masa yadda shi da mahaifinsa da shi da wasu sahabbai waɗanda suka riski Hajjaj a daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la yunazi'unahu ba sa jayayya akan mulki da Hajjaj wala yamtani'una min ta'atihi ba sa kin yi masa biyayya fi ma yakumu bihi al-islamu akan abin da musulunci ke tsaye akan shi wato biyayya shi game da sallah game da ainihin azumi da jihadi da makamantansu wa yakmulu bihil iman ba sa kin yin biyayya akan abin da imani ke cika da shi wa kadhalika man fi zamanihi min at-tabi'in haka nan tabi'an da ke zamanin hajjaju su ma basu ki masa biyayya ba kabn al-musayyibi wal hasan al-basri wa ibn sirina wa ibrahim at-taymi wa ashbahihim wa nuzara'ihim min sarat al-ummah kaman babban tabi sayyid dan musayyab da babban tabi al-hasan ibnu abul hasan al-basri da babban tabi muhammad ibnu sirin da ibrahim at-taymi da sauran wa ashbahihim da kwatan kwacin su wa nuzara'ihim da sa'annun su min sadatil umma daga cikin jagororin wannan al'umma ta fuskar ilimi dukkanin sun ci gaba da biyayya da da'a gwargwadon hali wastamarra al-amalu ala hadha bayna ulama'il ummati min sadatil ummati wa immatiha bala yace haka abu ya cigaba haka haka al'amari ya cigaba da tafiya a bisa wannan salo na malaman al'umma da da'a shugabanni da kuma ainihin wato da'a ga masu mulki ya amuruna bi ta'ati llahi wa rasulihi wal jihad fi sabilihi ma kulli imamin malamai suna umarni zuwa ga da'a ga Allah subhanahu wataala da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yin jihadi tare da waɗannan shugabanni ma kulli imamin karkashin duk wani shugaba barrin aw fajiri wannan shugaba mutumin kirki ne ko mutum ne fajiri matukar yana da karfin shugabanci to za mu shi da akan waɗannan abubuwa kama huwa ma'rufun fi kutubi usuluddin wal aqaid kamar da duk wanda ya karanta littafan usuluddin wato aqida kenan littafan littafan aqida zai ga haka littafai irin su usulus sunna na Imam Ahmad ibn Hanbal littafai irin su sharh usul itikadi ahlus sunna na hibatullahi lalakai a sharia na al'ajuri kitabut tauhid na ibnu manda kitabut tauhid na ainihin wato ibn Khuzaima al-Iman na ibn Abi Shayba da makamantansu da tafai ire-iren waɗannan zaka same su duka suna bayanin wannan akida dalla dalla malam yace wa kazalika ibn al-Abbas mala Abdul Latif da ake dakuwa daga gare shi yace haka nan sarakunan daular Abbasiya istawlu istawlu ala al-bilad ala bilad al-muslimina sun ci karfin kasashen musulmai ne kaharan da karfin tsiya bisaifi da takubba suka hada runduna ta mutanen Khurasan wanda ake ci musu al-musawwida suka yi ta kashe mutane falam yusaiduhum ahadun min ahli al-ilmi wad din amma ba samu wani malami masanin ilimi ko addini wanda ya taya su da campaign ko ya taya su da yaki ko ya taya su da addu'a cewa Allah ya sa su kai da daular Banu Umayya ba wa qatalu khalqan kaseeran waɗannan ƴan musawwida masu bakakken kaya sun kashe al'umma da yawa wa jamman ghafiran da tari mai yawa min bani umayya na sarakunan bani umayya hasali ma da suka ci kasar wato abin nan kasar dimashku da yaki hatta makabartan sarakunan bani umayya wanda take kuma a ce royal cemetery ne makabarta ce ta sarakuna da ƴaƴansu da iyalansu sai da suka shiga suka yi kata-kata da ita suka tone kaburbura har suka samu ɗaya daga cikin sarakunan shine Hishamu da Abdul Malik gawarsa Allah bai sa ƙasa ta cinye ta ba haka suka fitar da gawan daga ramanta suka dinga mata wulakanci suna takawa suna duka daga baya suka kona ta suka dinga taka tuka wannan bala'in duka sun yi shi wa umara'ihim suka karkashe amirai wato princes kenan wa nuwabihim da gwamnoni wa qatal ibn hubaira amirar iraki suka kashe ibnu hubaira wannan shine a lokacin gwamnan iraki wa qatalul khalifata marwan suka kashe al khalifa marwan dan muhammad wanda ake ce mashi marwan al himar suka kashe shi hatta nukila sun kashe wannan halifa a kasar a kasar misra inda ya gudu suka je suka kashe shi suka mashi wulakanci hatta nukila anna safaha har ma malaman tarihi suke bada labari cewa as-safah wato ɗaya daga cikin jagororin wannan daula wanda shine halifa na farko kafin Abu Ja'far Mansur qatala fi yawmin wahidin nahwa 80 min bani Umayya akwai rana ɗaya da ya kashe manyan jami'an gwamnatin Bani Umayya halifofi mana da da abunan gwamnoni da princes da princes wato yarimomi da masu fada a ji kamar mutum 80 rana guda yasa aka yanka su kamar ana yanka ragunan layya wa da al-fursha ala jusafihim yasa aka shimfida dadduma akan gawawakin su wajalasa alaiha ya zauna akan wannan dadduma wada'a bi mata'imi wal masharib yasa aka fara walima ana cin abinci a wajen saboda ta'annati da suka dinga yi Allah shi kyauta wama azalika fasiratul a'immati kal auza'i wa malik wa zuhri wal layth ibn sa'd wa ta ibn abiyas rabahin مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من له أدنى مشاركة في العلم والاطلاع ترد حكا tafarkin da malamai na magabata suka bi wajen mu'amala da waɗannan sarakuna kal auza'i kama abdurrahman ibnu amr al-auza'i wa malik da imam malik ibnu anas wa zuhri da ibnu shahab al-zuhri wal layth ibnu sa'd da imam al-layth ibnu sa'd al-misri wa ata ibnu abi rabah da sauransu ma'a ha'ula'i mu'amalar da suka yi ma haula ilmuluki da waɗannan sarakunan la takhfa ala man lahu adna musharaka fil ilmi wal ittila duk wanda yake da wani gwargwadon abin da ya sani na ilimi ko na leke-leke to wannan al'amari bai guje mishi cewa waɗannan malamai sun ci gaba da shagaltuwa ne da karantar da al'umma da yawa al'umma wa'azi da hana al'umma shiga fitina da yin addu'a Allah ya kawo zaman lafiya Allah ya tsaida fitintunu ba su shiga cikin wannan rigima ko su yi wani bangare ko su yi ta kamfen ma wani bangare ko su nuna su ‘yan cikin rigiman ne ko su shiga cikin faɗannan ba duk ba su yi haka ba malam ya ce wa tsabakatu saniya min ahalil ilmi to haka nan kuma ɗabakar da ke biye da waccan ta malamai ka ahmad ibn hanbal wa muhammad ibn isma'il wa muhammad ibn idris wa ahmad ibn nasrin wa ishaq ibn rawiya wa ikhwanihim wa qa'a fi asrihim min al-muluki ma waqa'a min al-bid'a al-ibab wannan tabaka ta malamai su Ahmad ibn Hanbal su Muhammad dan Isma'il al-Bukhari da Muhammad dan Idris al-Shafi'i kenan da al-Imam Ahmad ibn Nasr al-Marwazi da Ishaq dan Rawiya da ire-iren su yace waqa'a fi asrihim min al-muluki ma waqa'a min al-bid'a al-ibab an samu abin da ya auku a zamaninsu na manya-manyan bid'o'i da sarakuna suka shiga cikin wannan bid'a suka yayata wannan bid'a wa inkari sifati kamar ƙaryata siffofin Allah wad'u ila zalika waɗannan malamai aka kiraye su cewa su su gaskata wannan ƙarya wa mutuhinu fihi aka yi musu jarabawa akai wa qutila man qutil aka kashe wasu daga cikin su kamar shi ka Ahmad ibn Nasr an kashe shi wa ma'a zalika fala yu'lamu anna ahadan minhum naza'a yadan min ta'atin amma duk da haka duk da irin wannan ta'annati da aka musu da kuntatawa da aka yi kokarin lalata musu imanin su da addinin su amma ba taba ruwaito wanda daga cikin su ya zare hannunsa daga da'a ga shugabannin nan ba wala ra'al khuruj alaihim babu kuma wanda ya taba ganin cewa yi musu tawaye abu ne da yake daidai ba su taɓa faɗan wannan fatawa ba ila an ya kula ashekhu rahimahullahu li hadal mukhatab malam abdussalam ya ce har zuwa dai sanda ashekh abdullatif yake cewa ga wanda yake magana da shi fa in haka fi sadrika shay'un idan ka ji a cikin zuciyarka wani abu na maka kaikayi ka kasa fahimtar gaskiya game da shi fa akthir min at-tadarru'i ila Allah wa at-tawassul bil adiyati al-ma'sura to kai tsananta wajen komawa zuwa ga Allah da neman tsanantuwa zuwa ga Allah da neman mafita a wurin Allah ta hanyar addu'a kuma addu'a in zaka yi ka nemi lafuzza wanda suke tabbatattu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai da su ma'ana kamar anan yanzu wannan matsala da yake fada abin da ya zama rikici ka kasa gane meye gaskiya ka kasa tantance meye hakiki game da shi za ka iya addu'a irin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Aisha ta ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin Muslim da sunan ta Tirmidhi da Ibn Majah cewa daga cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi akwai addu'a da yake yawan yi a du'aul istiftahi a sallar dare Allahumma rabba jibra'ila wa mika'ila wa israfila fatir as-samawati wal ardi أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما هم فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من إلى الحق بإذنك من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم wannan addu'a ce tabbatacciya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta tambaye shi yace rai wannan addu'a ne addu'a ul istiftah yakan ce Allahumma ya Allah rabb jibra'ila ubangijin mala'ika jibra'il wa Mika'il da mala'ika Mika'il wa Israfil ya Allah ubangijin mala'ika Israfil fatiras samawati wal ard ya Allah wanda ya kirkire sammai da ƙasa alimul ghaibi wash shahadati ya Allah masanin masanin abin da yake boye da wanda yake sarari to Allah ya kirari da cewa anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fi yaftarifu ya Allah kai ne kake mabayanka hukunci game da abin da suka kasance suna sabani game da shi sannan sai addu'a sai ka ce ihdini allahumma hdini limakhtalifa fihi min alhaqq ya allah ka shirtar da ni zuwa ga abin da aka yi sabani na gane gaskiya bi iznika da izninka ya allah innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim ya allah kai ne mai shirtar da bayi zuwa ga tafarki madaidaici wannan addu'a tana cikin sahih muslim da tirmidhi da wasu wurare da haka da yace to ka yawaita yin addu'a ma'asura wannan tana daga cikin addu'a ma'asura wacce ake yi a bugiran wato neman Allah ya datar da kai da shari'a ga matsaloli waɗanda aka yi saɓani a kansu wa karririn nazara fi mashtamala alaihi tarihu ibn gannam min kalami shekul islam ya ce kuma ka tsaki komawa ka sake duba abin da ke cikin tarihin wani mutum mai suna ibn gannam kamar yadda shekul islam ya'ani muhammad ibn abdul wahab ya bada labari faqad basata alqawla fi hadhihi almas'alati fi risa fi rasailihi wastinbatati yace hakika malam Muhammad dan Abdul Wahhab ya tsawaita maganganu akan wannan mas'ala a cikin wato rasail ɗan ƙananan littattafansa wastinbatatihi da kuma wato istinbat ciro hukunce hukunce da ya daga wasu nasoshi to wannan ita ce ita ce magana ta takwas kenan al-aslu thamin wanda shine bayani akan cewa mu ahlus sunna wal jamaa muna lazimtar da'a ga shugabanni muna hana fito na fito da su ba ma yin fito na fito da su ko muna zargin duk wanda yake fito na fito da su akan cewa baya kan kyakkyawan tafarki bayan da ya gama sharhin wannan sai kuma ya sake cewa al aslu tafi tushe na tara daga cikin waɗannan tuwasa da yake ta magana a kansu ba ji ba gani shine yace munabazatu ahlil bid'i wat tahdhiru minhum wato fito na fito da yan bid'a yin kankankan maiwa da yan bid'a martani ta hana su zaman lafiya wajen faɗan gaskiya ta tona asirinsu wata hadiru minhum da kuma jan kunnen mutane akan cewa su wane da su wane mutane masu aƙida iri kaza mutane masu bin tafarki iri kaza ƴan bid'a ne ku guje su ƴan bid'a ne kar ku biye musu malam yace ajma as-salafu ala munabazati ahli al-bid'i wat tahdhir minhum malaman farko sun hada akan munabaza wato fito da tona asirin ‘yan bid'a wata hazir minhu da ainihin tsoratar da mutane daga bid'ansu, kama haƙahu minhum alƙadi abu ya'ala wa gairuhu min almuhaƙiƙina, kamar da alimamul alƙadi abu ya'ala ya kaito haka daga malamai daga su malaman farko ɗin da wasu ma malaman masu ta haƙiƙi, wa mimma yajdiru tambihu alaihi fi hadhihi alqadiyya daga cikin abin da ya kamata a yi tambihi a kansa a faɗakar a kan shi a nan wajen أن أهل البدع في زماننا هذا يستترون بلباس السنة ‘yan bid'a a wannan zamanin da muke rayuwa galibinsu suna lulluɓa ne da lullubi suna sa riga ce irin ta sunna daga ɗan bid'a ne amma sunan shirin na halus sunna masalacin shirin na halus sunna sallar shirin ta halus sunna yana kanta da littattafai irin na halus sunna kama abin da ya faru da waɗannan mutane masu tafarkin boko haram za ka ga littattafansu da suke karantawa irin na halus sunna ne sunan masallacin su na ahlus sunna ne amma suna kan bid'a Allah ya tsare malam yace wa yaktafuna khalfa ismiha suna buya karkashin sunan ahlus sunna da salafiyya da makamantan su bainama hum ghariquna fil bid'i alhalin kuma sun riga sun nutse a cikin kogin bid'a ya'rifu zalika kullu man nazara ilaihim an qurbin wanda yazo kusa da su ya fahimce su zai gane yan bid'a ne amma daga nesa in ka jiyo su sai ka dauka ahlus sunna ne wattala ala ma yatasaruna bihi min hizbiyati yace in ko mutun ya leka yaga abin da suke fada wa junansa a sirrance ababan da suke fada isu isu wa tanzimati da tsare-tsaren da suke akai wa muhawalati khurujin ala al-hakimi al-muslim da kuma kokarin da kullun suke na tsara ya za a yi ma shugaba musulmi tawaye wa naksil lil bai'a da ƙoƙarin warware mai bai'a bayan sun yarda daga baya suke yarda su bi shugabanni malam yace wa nahu zalika da ababe kwatankwacin wannan wa hadha da'abu min ahli bid'i fi hadha zamani huwa da'abu ahli bid'i kadima irin wannan salam da 'yan bid'a suke a yanzu na shiga rigar sunna na buya a ƙasar sunna na su dinga camouflage ba za a gane su ba sai ka zo kurkusa da su yace wannan abin da suke yi a wannan zamani huwa shi din ne dai da abu ahlul bid'i qadiman tun da mancan yan bid'a haka suke wa bi hadha al'amal taruju bid'uhum da irin wannan aiki na tasatturi ne suke samun bid'o'in su su samu yaukaka su samu karbuwa su shiga ko ina wa tathbuta fil qulubi bid'o'in nan su samu wurin zama a zakatan bayan Allah wa qadra ibn batta rahimahullahu fil ibana al-imam ibn batta al-ukbari a cikin al-ibana littafin shi al-ibanatul kubra yake cewa bi sanadin an mufaddal ibnu muhalhal ya rawaito daga wani malami mai suna mufaddal ibnu muhalhal as-sa'di wanda ya da hadisi a cikin muslim da nasa'i da ibnu maja ahad wa huwa ahadu thiqati ɗaya daga cikin malamai ne amintattu al-ubbadi masu tsananin bauta Allah ashabu as-sunna wanda suke masu bin sunna annahu qala ibnu babba ya kaito daga wannan malami a cikin littafinsa wato al-ibana cewa wannan malami yana cewa law kana sahibul bid'ati idza jalasta ilayhi yuhaddithuka an bid'atihi hadartahu wa fararta minhu da a ce dan bid'a da zaran ka zauna a gaban shi zai fara maka magana da bid'arsa ne ai ya san zaka tsorace shi ka gudu kana zaman ka ya fara sukan ma'aiki ya fara sukan ahlul baiti ya fara sukan shugabanni ya fara kare ta kaddara ya fara kawo maganganu ta'wili ai zakai maza ka gudu ka bashi walakinahu yuhaddithuka bi ahaditha bi ahadithis sunna amma zai dinga kwararo maka hadisai ne wanda suke cikin sunna fi buduwi majlisi a farkon majalisin da su zai fara thumma yudkhilu alayka bid'ata ana nan sai ya shigan maka da bid'ar ba za ka ankara ba sai ka ji ka tsindim a cikin rijiyar bid'a fala'allaha talzamu qalbaka yana fatan hala ta makale a cikin zuciyarka famata takharraj famata takhruju min qalbik in ta makale yaushe kake tsammanin za ta fita babu ranar fita wannan yana cikin littafin al-ibana an usulud diyana na ibnu batta a cikin mujalladi na biyu ga yanayi na lokaci ya kore dan haka zamu saurara anan sai mun hadu insha Allah a darasi na gaba wanda zai zama shine darasi na shida nake cewa fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh